الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا 21 ga watan jimadal ula hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da 12 ga watan 11 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibuwis da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin kitabu tauhid wanda wallafar babban malami al'imam Muhammad ibn Abdul Wahab rahmatullahi alai wanda muke bin sharhin nan na Fatihul Majid na al'allama Abdurrahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 31 cikin wannan littafi mai albarka muna cikin kuma babi na uku a cikin wannan littafi wato babi na man haƙaƙa tauhida da khalal jannata bi gairi hisab babin da yake magana akan na duk wanda ya yi ta haƙiƙi ya tabbatar da tauhidi zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba to a darasin da ya gabata mun karanta wato ƙarashin sharhin faɗin Allah maɗaukakin sarki inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم wanda wannan yayi daidai da fadin Allah laqad kanat lakum uswatun hasana wato wannan yana sake fito da waccan aya fili qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim walladhina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء هرزوا كرشان آية منكرا تفدن الله تعالى yana ba mu labari game da annabinsa Ibrahim Khalilur Rahman game da tattaunawarsa da mahaifinsa Azara wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi har zuwa faɗin sa falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa yaqub Allah ya ce wa kullan ja'alna nabiyya to wannan kusan shine abinda muka tattauna sannan mun karanta faɗin Allah ta'ala wallazina hum bi rabbihim la yushrikuna wannan sifa ce ta almu'minin almu'minina sabiqina ila aljanna ma'ana wasafa almu'minina sabiqina ila aljanna Allah ta'ala ya sufanta mominai masu tsere da rige-rige zuwa aljanna fa'afna alaihim sai Allah ya yi yabo gare su bi sifatin lati a azamuha da wasu sufofi mafi girma cikin sufofin annahum bi rabbihim la yushrikuna su kam game da ubangijin su ba sa yin shirka to wannan shi ma duk mun tattauna game da abinda malamai suka faɗa da maganar ibnu kathir rahimahullah da yake cewa wallazina hum bi rabbihim la yushrikuna ay la ya'buduna ma allahi ghayruhu bal yuwahhidunahu wa ya'lamuna annahu la ilaha illa allah ahadun samadun lam yattakhidh sahibatan wala walada wa annahu la nadhira lah inji ibnu kathir mun karanta wani hadisi mai dan tsayi hadisin husayn ibnu abdurrahman inda yake cewa wata rana ina wajen sa'id ibn jubair ɗaya daga cikin tabi'ai faƙala sai sa'id ibn jubair yake cewa hussein bin abdurrahman wane ne a cikinku ya ga tauraro da ya faɗo daga sama jiya da daddare sai hussein bin abdurrahman sai yake cewa ni na gan shi lokacin da tauraron ya faɗo na gan shi amma fa ni lokacin ba a cikin sallah nake ba lokacin ina can gefe guda ina ta kaina kunama ko wani abu mai dafi ya harbe ni sai ce to da wani abu yadda ya harbe ka kamar kunama mai kai kuma mai ka aikata sai ce ai rukuya nayi nayi rukuya a gurin da wannan abu ya cije ni sai ce to mecece hujja ka ta yin rukuya sai ce hadithun haddathanahu sha'abi yace hujja ta shine akwai hadith wanda imamu sha'abi wato ya ainihin wato ruwaito shi imamun sha'abi ya ce da mu sai shi sa'id bin jubair ya ce menene abinda ash-sha'abi ya zantar da ku sai ce haddathana an buraida imamun sha'abi ya zantar da mu wani hadisi da ya ruwaito daga buraida ibn al-husayb cewa la ruqyata illa min ainin ba a yin ruqya sai dai idan kambun baka ne ya kama mutum au hummatin ko kuma wani abu mai dafi ne ya harbi mutum shine za a iya yin rukuya amma in ba wannan ba to ba za a iya yin rukuya ba a ƙarƙashin fahimtar wannan hadisi sai sa'id bin jubair yake cewa qadin qad ahsana man intaha ila ma sami'a yace ka kyauta da ka tsaya iya abin da kaji sai dai barin kare ka wani ilimin akwai hadisi mu kuma da Abdullahi dan Abbas ya zantar da mu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an bujiro min da al'ummomi sai na ga wani annabin tare da wasu ‘yan tsirarin mutane da ba su kai ba su wuce goma ba a tare da shi su kaɗai suka yi imani da shi wani annabin ma wa ma'ahun rajul tare da mutum ɗaya shi kaɗai ya yi imani da shi wani da mutum biyu wani annabin ma za a gan shi ya taho shi kaɗai ba kowa tare da shi ana nuna min wannan annabuwa na kenan wannan annabuwa na kawai sai aka nuna min wata tawaga mai yawa sai na yi zaton al'umma ta ce sai aka ce wannan musa kenan da tawagarsa da mutanensa sai na kuma dubawa sai na ga wata tawagar mai girman gaske sai aka ce wannan ita ce al'ummarka sannan a cikin waɗannan al'ummar taka akwai wasu mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba yanzu Allah sai ya tashi ya shiga gida bai yi fashin bakin wannan magana ba wannan ya ba sahabbansa dama wajen tattauna suwaye waɗannan mutane wasu suka ce sahabbai ne wasu suka ce waɗanda aka haife su a musulunci ne ba su taɓa shirka ba sun ambaci abubuwa da dama kamar yadda muka karanta sai annabi ya fito sai suka ce ai tunda ka shiga ya ma'aikin Allah ka faɗi abinda ka faɗa ka shiga gida to sai kuma ka ban mu da tattaunawa sai suka bashi labari sai ce to ga sufofin waɗanda za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba sai ce humul ladina la yastarquna wala yaktawuna wala yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun to anan ne ma ukashatu bin mihsan yace ya ma'aikin Allah ka roƙa min Allah ya sani a cikin su manzo Allah ya ce kana cikin su wani shi ma ya miƙe manzo Allah ya ce ko kashe ya riga ka to wannan duk kusan mun tattauna wannan har ma mun tattauna game da wane ne shi wanda ya ruwaito wannan hadisi Hussein bin Abdurrahman As-Sulami Abu Abul Huzail Al-Kufi aka ce wani mutumin kirki ne fika wanda ya rasu tun hijira tana wato ana shekara 136 bayan hijira sannan kuma tabi'in da aka ba wa labarin shine Sa'id ibn Jubair yana daga cikin manya-manyan almajiran Abdullahi dan Abbas sai dai ruwayar da ya samo daga Aisha da Abu Musa ruwaya ce mursala kamar yadda duk mun tattauna wannan qal muallif rahimahullahu ta'ala to zai fassara mana wasu daga cikin ma'anonin wannan hadisi qawluhu in qadda huwa bil kafi wad-dad al-mu'jama أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة كلمة انقض تنا نفن إن ذاك كارن تاتا سيك كارن تاتا دا قاف دا كما ضاد وان ديكي مي دقو أي سقط معنى انقض أي فاتوا كنا فاتوا ma'ana wane ne ya ga tauraron da ya faɗo shine in ƙabba wal barihatu kalmar bariha tana nufin hiya aqrabu lailatin madat wato dare mafi kusa da ya wuce shi ake kira bariha kamar ka ce jiya da daddare kenan dare mafi kusa da ya wuce shi ake kira bariha qala abul abbas sa'alab abul abbas malamin luga thalabi yake cewa yuqalu qabla zawal ra'aytu laylata idan abu ya faru kafin rana ta zawali da rana kafin lokacin azhar sai kake so ka bada labarin abin da ya faru da daddare to sai ka ce ra'aytu laylata in abin ya faru qabla zawal kafin zawali ko kake so ka ba da labari lokacin da kake so ka ba da labarin rana ba ta yi zawali ba to in za ka ba da labari sai ka ce ra'aitun lailata na gani jiya da daddare wa ba da zawal idan kuma lokacin da za ka ba da labarin rana ta yi zawali har lokacin azhar ya shigo sai ka ce ra'aitul barihata kaga larabci yana da yalwa wai in kafin zawali ne sai ka ce ra'aitul lailata idan kuma bayan zawali ne kake so ka bada labari sai ka ce ra'aitul barihata na fata an gane wa kaza qala ghayruhu wanin sa'lab shi ma haka ya fassara wannan bariha wa hiya mushtaqqatun min bariha idza zala kalmar albarihatu kalma ce wadda aka tsago root asalinta min bariha daga kalmar bariha yabrahu albariha sai zamanto bariha tana nufin zala idan abu ya gushe sai a ce bariha an gane ko qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa cikin suratu taha lan nabraha ita ce dai baraha din bariha lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa qawluhu amma inni lam akun fi salatin sai dai Hussein bin Abdurrahman sai ya yi fashin baƙi wa Sa'id bin Jubair ya ce, Amma fa lokacin da na ga tauraron nan ya faɗo daga sama, ba fa a cikin sallah nake ba, don kara ɗauka to ya yana sallah ma har ya san tauraro ya faɗo kenan hankalinsa baya kan sallah kenan ya shagaltu da wani abu ne daban sai yake ba da labari don kar kuma a tuhume shi da ana sallar har kasan tauraro ya faɗo sai ce lokacin da abin ya faru lokacin ni ba na cikin sallah ma'ana ba a cikin sallah nake ba qala fi mughni labib ya faɗa a cikin littafin mughni labib zai faɗi ma'anar ama ama inni lam akun fi salatin harafin ama bil fathi wa takhfif ba amma ba ama akwai akwai amma akwai kuma ama kaga wannan a hadithin cewa amma anni ko amma inni lam akun fi salatin ko amma inni to sai mai mugunin labib yake so ya gaya ma kalmar amma in aka kawo mimun da fata sannan ba a yi masa shadda ba shine takfif ala wajhain to tana ɗaukar fuskoki guda biyu ita shi harafin amma wanda mimun ɗin aka yi masa fataha sannan ba a yi masa shadda ba yana ɗaukar fuskoki guda biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin fuskokin an takuna har fastiftahin bi manzilati ala tana zuwa wani lokaci tana nufin harafin buɗe zance ne harafin istiftahi ne sai zaman to kenan tana ɗaukar ma'anar ala wa in waƙa'at anna ba'daha kusirat sannan a ƙa'idar larabci ita ama idan anna ta biyo bayan ama to kasra ake wa annan sai ta koma inna sai kaga shi sai ce ama inni bai ce ama anni ba an gane kaga kenan ashe ba awon igiya bane kaga dama ka ce inni kaga dama ka ce anni akwai dalilin da ke sa a ce inni bi kasrul hamza akwai dalilin da ke sa a ce anni bi fatil hamza idan amma ta zo wadda ba ta da ma'anar amma ita ba a yi mata shadda ba to idan ta zo tana ɗaukan ma'anar buɗe zance yana so ya buɗe zancen sai ce amma daidai take da ala sannan kuma idan anna ta biyo bayanta to za a yi wa alhamza ɗin kasara wannan ita ce ma'ana ko fuska ta farko ta ama athani fuska ta biyu an takuna bi ma'ana haqqan aw a haqqan tana zuwa da ma'anar haqqan tabbas gaskiya amma inni tabbas ni ko amma inni gaskiyar al'amari ni lam akun fi salatin ba a cikin sallah nake ba lokacin da naga wata ya faɗo daga sama na fata an gane wa qala al-akharun wasu malaman na lugha suka ce hiya kalimatan alhamzatu lil istifham wa ma ismun bi ma'ana shay'un haqqun sai suka ce kalmomi guda biyu ne a haɗe akwai a alhamza ɗin kenan ita alhamza ita ce ta istifham ƙoƙarin fahimtar da mutane a daban ma ita kuma ismun suna ne bi ma'ana shay'un haqqun ma'ana wani abu ne wanda yake tabbas gaskiya ne fal ma'ana ma'anar kenan sai zama amma ku saurara ku ji a haƙƙan gaskiyar al'amari inni lam akun fi salati ni ba a sallah nake ba lokacin da abin ya faru wa hadha huwa sawabu wannan fassara ta biyu ita ce tafi zama daidai wai ya maida mu cikin harshen larabci dan ya dauko kalmomin da suka faru a cikin hadisin ya ba mu fashin bakin su wannan ya ƙara mana fa'ida musamman ga waɗanda suke da jari a larabci wa mawdi'u ma shi yasa sai ya zama mahallin ma annasabu za a yi mata nasaba ne ala zarfiyati akan zaraf wa hadhihi tubtahu anna ba'daha wa hadhihi tubtahu anna ba'daha wannan ko za a yi mata fataha tunda anna ta biyo bayanta an gane ko shine abin da muka karanta a can amma inni kaga amma ma din za a yi mata fataha sabida anna ta biyo bayanta intaha wal ansabu amma abin da yafi dacewa huna anan huwal wajhul awwal ita ce waccan fuskar ta farko fuskar ta farko ita tafi dacewa a wannan gurin an gane ko wacce fuska ce ta farko an takuna har fastiftahin bi manzilati ala sai zama ma'anarta ala inni ay ala inni lam akun fi salati alqa'ilu wane ne yake bada wannan labarin huwa Hussein shine wannan Hussein bin Abdurrahman khafa me yasa to yayi wannan togaciyar shi Sa'id bin Jubair tambaya yi ila ya tambaya almajiransa akwai hadisa wani abu da ya faru jiya cikin taurari akwai taurarin da ya faru kuma lokacin da abin ya faru ana wato lokacin sallah ne to sai Sa'id bin Jubair yake tambaya cewa wane ne ya ga tauraro lokacin da ya faɗo jiya to shi kuma Hussein bin Abdurrahman ya gani to kar a tuhume shi da ana sallar har kasan wata ya fado sai yake sanya kore wannan daga kansa sai ce a lokacin da abin ya faru watan da ya fado ni ba a cikin sallah nake ba lokacin ni na shagaltu da wani abu daban an gane ko khafa Hussein bin Abdurrahman ya ji tsoron an ya zannal hadiruna kada mahalarta su yi zaton annahu ra'ahu ya ga watan lokacin da ya fado ko tauraron lokacin da ya fado wa huwa yusalli yana sallah fanafa an nafsihi ihamal ibada to sai ya kore wa kansa samun wahami na ibada kar a yi tsammanin ma'ana ya kore wa kansa kar a yi zaton yana cikin ibada har ma ya samu damar ganin wata lokacin ko tauraro lokacin da ya fado kaga kenan ya nuna akwai karancin kushu'i a sallah kenan to sai ya kore wa kansa wannan wa hadha yadullu ala fadli salaf wannan yana nuna ma falalar salaf magabata na kwarai wa hirsihim ala al-ikhlas wannan yana nuna ma kwadayin su akan ikhlasi yin abu dan Allah wa ba'adihim an riya da kuma ibadihim an riya nisanta su daga riya wa tazayyun bima laysa fihim kuma salaf suna kokarin nisantar yin ado da abin da ba su da shi ba su da sufa iri kaza su nuna suna da ita ba sa yin haka qauluhu walakin ni ludiktu fadin sa da yace sai dai ni ludiktu bi dhammi awwali wa kasr thanihi ludiktu mabani lil majhul kenan an harbe ni bai faɗu menene ya harbe shi ba shi yasa yake cewa bi dhammi awwalihi idan zaka gina akan mabani lil majhul to haka ake yi shi harafin farko sai a yi masa damma na biyinsa kuma sai a yi masa kasara in za ka ce an da ke ni ban faɗi wanda ya dake ni ba sai in ce duribtu an dake ni kaga kalmar daraba da zan ce an dake ni daidai yake da in ce daraba ni fulanun wane ya dake ni to sai bana so in faɗi wanda ya dake ni sai na ce duribtu an dake ni to kalmar dadun ɗin farko sai kai masa rufa harafin da ke bin dadun sai zama kai masa kasara shine abin da ya faru a nan ya ce lu digtu kaga lu amma damma dal an masa kasara an gane ko qala ahlul lugha malaman larabci suka ce yuqalu ana cewa ladaghatul aqrabu kunama ta harbe shi wa zawatu samum da dukkan wani abu mai dafi kamar maciji ya sari mutum shi ma ana amfani da kalmar alladugu zaka iya cewa ladagatul hayya macijiya ce ta sare shi idza asabathu bisummiha idan ta fesa masa dafin nan nasu ma'ana in ta cije shi ta zuba masa dafin nan wa zalika bi an bi an ta'abbarahu bi shaukatiha shine wato ta soka masa wannan allurar tata wannan kayar tata wato wato ta soka mai wannan allurar wannan dafin sai mutum ya ji kamar an soka masa allura to shine kalmar ladugu qauluhu qultu fadinsa da ya ce irta kaitu sai na yi rukuya ma'ana lokacin da kunama ta harbe shi sai ya yi rukuya a gurin da ta harbe shi lafazin musulun wannan lafazin na musulun ne irta kaitu istar kaitu an gane ko irta kaitu lafazin musulun akwai kuma istar kaitu sai na nemi a yi min rukuya a can shi yi wa kansa rukuya a nan kuma tun da abu ya samu gare shi sai ya nemi wa zai taimaka ya masa rukuya ai dalabtu man yurqini sai na nemi wanda zai mun ruqya da kaga akwai bambanci tsakanin irtaqaitu da istarqaitu irtaqaitu ni nayi wa kaina ruqya istarqaitu sai na nemo wanda zai mun ruqya qal qawlu fadin sa'id ibnu jubair fama hamalaka ala zalika fihi dalabul hujjati ala sihatil madhhabi kaga anan an koya mana neman hujja akan ingancin mazhabar da ka tafi akanta yace kunama ta harbe shi amma fa yayi rukuya sai malamin sai yace meye hujja ka ta yin rukuya a cizon kunama ashe tambayar hujja ba laifi bane kayi abu a ce ina dalili ba rashin kunya bane addini ne haka magabata suke ba zai in ba a addini bane ka kawo abu ba lalle ba lalle sai an tambaye ka hujja ba amma addini dan hujja ne da haka a gidan musulunci hujja jari da haka duk sanda kai abu ana da ikon in ba a san hujjar da ka dogara da ita wajen yi ba a tambaye ka me hujja qawluhu hadithun haddathanahu sha'bi kaga da yake yana da hujja sai ce eh hujja ta ta yin ruqya a cizan da kunama ta yi masa ta yi min yace hadisi ne wanda malamin mu Imam Sha'abi ya karantar da mu shi waye Imam Sha'abi din nan ismuhu Amir ibn Shur ibn Shurahil al-Hamdani sunansa Amir ibn Shurahila al-Hamdani wulida al-Imam Sha'abi an haife shi ne fi khilafati Umar lokacin kalifancin Umar ibn Khattab wa huwa min thiqati tabi'ina yana daga cikin amintattun tabi'ai wa fuqaha'ihim yana cikin manya-manyan masana fiqhu a cikin tabi'ai rawa an Umar ka duba lamba ta daya yayo ruwaya daga Umar wa Ali wa ibn Mas'ud wa lam yasma' minhum duk yayo ruwaya daga waɗannan amma bai taba ji shi da baka da baka daga gare su ba bai taba jin ruwaya daga Umar da Ali da ibn mas'ud ba wa an abi hurairata wa aishata wa jarir wa ibn abbas wa khalqun sannan yayo ruwaya daga abi huraira da nana aisha da jarir bin abdullahi al-bajali da ibn abbas da kuma sahabbai da dama qala ash-sha'bi imam ash-sha'bi yana so ya nuna ma ya faɗi irin kaifin kwakwalwarsa da wato haddar yanda yake haddace abu sai ce ma katabtu sauda a fi bayda ya ce tun da nake ban taɓa rubuta tawada a fara takarda ba duk abin da aka gaya min riƙewa yake da ka shine ma'ana wannan ibara ta sai yana so ya nuna ma irin kaifin zakira da Allah ta'ala ya bashi bai taɓa rubuta biro ya amfani da pen ya yi rubutu a takarda ba wai dan ya rike abu ko dan baya yi ma'ana ya ani annahu kana muta wato mu'taniyan bil hifzi wato yana kulawa da abin da ya shafa hadda ma'ana duk abin da aka faɗa masa yana kokarin haddace shi ne ba rubuta shi ba mata imamu sha'abi ya rasu sanata 30 wa mi'a shekara ta 103 qauluhu an buraida yace imamu sha'abi dinnan da muka ji tarjumasa muka ji takaitaccen bayanin sa yanzu shine ya karantar da mu hadisin yin ruqya in kunama ta ciji mutum shi ma kuma ba shine ya fito daga karatun daga aljihunsa ba ya gaya mana hadisin an buraida shi ma ya ji hadisin daga buraida waye buraida bi dhammi awwalihi kai wa farkon kalmar rufa'a bu raida wa fatihi thanihi harafi na biyu kuma kai masa fataha buraida tasgiru burda wato tasgiri ne na burdatun burdatun sai a ce buraidatun ibn al-husayb bi dhammi al-ha wa fatihi sad al-muhmalatayn ibn al-harith al-aslami sahabiyun shahir wannan buraida ibn al-husayb din sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma mashahuri shahararre ne mata sanata 63 ya rasu shekara ta 63 qala ibn sa'ad ibn sa'ad yayi wannan tarjuma ta shi buraida ibn al-husayb sai ce to wannan sahabin shi wato hadisin da sha'abi ya ruwaito mana shi kuma ko ya karantar da mu ya gaya mana ya ji hadisi ne daga buraida ibn al-husayb qauluhu fadinsa da yace la ruqyata illa min ainin aw humma lafazin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba a yin ruqya illa min ainin sai daga kambun baka ko kambun ido aw hummatin ko kuma cizo ko saran abu mai dafi wa qad rawahu ahmad imam ahmad ya ruwaito wannan hadisin wa ibn majah daga da kuma ibn majah anhu daga dai shi wancan sahabin Buraida ibn al-Husayb marfu'an hadithin marfu'i zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa rawahu Ahmad Imam Ahmad da ya ruwaci wannan hadithin wa Abu Dawud wa Tirmidhi da Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi an Imran ibn al-Husayn daga Imran ibn Husayn bihi da dai wannan lafazin marfu'an shi ma marfu'i zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam qala al-Haythami al-Hafiz al-Haythami yake cewa rijaluhu rijalu Ahmad thiqat marwaitan wannan hadithin marwaitan Imam Ahmad thiqat amintattu ne da aka hadithin ya inganta wala ainu to me ake nufi da kambun baka hiya isabatu la'aini gairahu bi ainihi shine me wannan larurar ta kambun baka ko ido ya cutar da waninsa da idansa an gane ko al'ainu haqqun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kambun baka gaskiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kambun baka ya kama raƙumi sai dai a yanka a wani hadisin manzon Allah yace akwai mutane da dama da sun mutu an binne su a makabartar tarihi ainu ne ya kashe su sanadiyar mutuwar su kambun ido ne ko kambun baka mun ka karanta a wasu munasabobin da dama a cikin Salimul Battar duk mun ka karanta wannan bayanin al'ain akwai sahabin da shi ma wani cikin sahabbai ya ga ya tuɓe kayansa ya ga jikinsa mai kyau wato mai ban ƙaye jikinsa sai ya yi kwamen a kan jikinsa yana yin kwamen yana kai wow kamar irin abin nan da ake cewa wow maimakon mutum ya ce masha Allah sai irin wannan kalmar kawai sai wancan sahabin ya yanke jiki ya faɗi aka je aka ga annabi annabi ya zo ce da gangan ka kashe dan uwanka ya ce wallahi ya ma'aikin Allah ba da wata muguwar manufa na ambata ba comment din da dai ba da wani ainihin wato mummunan nufi na yi shi ba sai ce halla barakta me ya hana ka ce barakallah lokacin da kaga abu ya kayatar da kai so akwai wanda yana da wannan larurar bai ma san yana da ita ba so duk sanda kaga abu ya kayatar da kai sai ka ce masha Allah to sai kuma kai comment din da zaka yi barakallah sannan sai kuma ka kara da comment din da zaka yi shi yasa kuma mu kuma dan kariya annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sunna ya karantar da mu azkar na saba wal masa na kwanciya bacci qulauzan nan falaki da nasi da qul huwallahu bayan salloli da saur duk sabida maganin ayin kaga wa min sharri hasidin idha hasad wani dama yana da cutar hasada kuma yana da cutar ayin dama bai baya son ya ga wani ya fi shi bai son ya ga wani yana da wani abu da shi ba shi da shi sannan gashi yana da wannan larura akwai wanda ba sai yayi comment ba ko da ido ya gani yace yayi haka ma'ana kallon ya ga bai ji dadin ganin abun a tattare da kai ba zai iya sa abun zai iya samun matsala ba ba ba ba maita bane maita tsafi ne maita daban kambun baka ko kambun ido shi kuma daban shi yasa lokacin da mahaifin annabi Yusuf lokacin da zai za su shiga Misra sai ce wadkhulu min abwabin mutafarriqa saboda ƴaƴansa a ce shi yasa suka ƴaƴan annabi annabi Yaqub su su goma sha biyu Allah madaukakin sarki kuma duk maza shi sa lokacin da za su shiga misira su sha ɗaya tun da shi yusuf yana cikin misira sai ce kar ku shiga ta kofa ɗaya kar a ce kai wannan duk ƴaƴan mutum ɗaya ne wani baki zai iya kama su ina fata an gane shi yasa ake son a dinga yi wa yara addu'o'i annabi sallallahu alaihi wasallam yana wa hasan da husain u'idhu kuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hama wa min kulli ainin lama ain idanu akwai yara da za ga sun lalace saboda tanka su da aka dinga ya taso da nagarta ko ya taso da biyayya ko ya taso da kokari da hazaka yawan tankawa kuma gashi ba a tofe shi da azkar da waye sai ga wani lokaci ana iya samun ibtila'i ko jarabawar ayin ta fada masa ina fata an gane da aka al'ayin hiya isabatul a'in ghayrahu bi'ain shine wanda yake da kambun baka kambun bakansa ya cutar da waninsa والهمة كلمة همة إتكما بضم المهملة وتخفيف الميم صم الأقرب وشبهها wato dafi na kunama da makamancin kunama to irin dafinsu shi ake kira da ainihin humma alal khattabi al-imam al-khattabi yace wa ma'anar hadith ma'anar wannan hadisi la ruqyata illa min ainin aw humma ai ma'anarsa la ruqyata ashfa wa aula min ruqyati al'aini wal humma babu wata ruqya da ta fi tasiri wajen ta sanadiyar ta a samu waraka wa aula babu ruqyar da ta fi dacewa min ruqyati al'ain sama da ruqya da ake yi wa mutum idan kambun baka ya kama shi wal humma ko abu mai dafi ya cije shi kamar kunama ko maciji wa qad raqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa sahabbansa ruqya wa ruqiya wa ruqiya shi ma kuma mala'ika jibril yayi masa ruqya da aka yayi an yi masa sallallahu alaihi wasallam da aka babu laifi mutun yayi ruqya babu laifi kuma ya sa ai masa ruqya ko shi yayi wa waninsa ruqya qawluhu qad ahsana man intaha ila ma sami'a to lokacin da sa'id bin jubair ya ji wannan hadisin da isnadin sa daga almajirin sa sai ce qad ahsana man intaha ila ma sami'a yace gaskiya ya kyauta duk wanda yake tikewa iya ilimin sa ko yake tsayawa iya abin da yaji ai man akhadha bima balagahu min al-ilmi ai ma'ana duk wanda yayi riko da abin da yazo masa na ilimi wa amila bihi kuma yayi aiki da shi faqad hasana ya kyauta yanzu kaga shi hadisi ne da shi da yaji daga wani malamin nasa sha'abi shi sa abu yana faruwa kansa sai yayi aiki da wannan hadisin to sai wannan ɗaya malamin nasa Sa'id bin Jubair yake cewa kai amma duk wanda ilimi yazo masa yayi riko da ilimin kuma yayi aiki da ilimin kai ya kyauta yanzu kaga kai kai aiki da ilimin ka bi khilafi man ya'malu bi jahlin sabanin wanda yake yin aiki bisa jahilci aw la ya'malu bima ya'lamu ko kuma sabanin wanda baya aiki da abin da yake aikatawa da yake abin da ya sani ka kowanne illa ne mutum yayi aiki na ibada da jahilci mutum ya ƙi yin aiki da abin da ya sani na ilimi wannan dukkaninsu illoli ne fa innahu musi'un athimun duk wanda ya haka mai laifi ne kuma mai sabo ne wa fihi a cikin wannan gaba fadilatu ilmi salaf yana nuna maka falalar ilimin magabata ba tarin karatu suke ta yi ba aiki ba wa husnu adabihim da irin kyawun ladabinsu ka duba lamba ta daya fi qurratul uyun fihi husnul adabi ma'al ilmi wa ahli a cikin wannan gaba akwai husnul adabi kyakkyawan ladabi ma'al ilmi tare da ilimi wa ahalihi da kuma yin ladabi ga ma'abota ilimi wa anna man fa'ala shay'an kuma wannan ya nuna mana ashe duk wanda ya aikata wani ba a addini su'ila ana iya tambayarsa an mustanadihi game da majinginarsa ko madogararsa fi fi'ilihi a wannan aikin da ya aikata hal kana muqtadiyan amla shin ya kasance abun koyi ko kuma a'a wa man lam yakun ma'ahu hujjatun shar'iyyatun shi yasa duk wanda ya aikata wani abu da sunan addini kuma ba shi da hujja a shari'ance fala uzra lahu bima fa'alahu to ba shi da wani uzuri bisa ga abin da ya aikata ولهذا ذكر ابن عبد البر الإجماع dan haka ne babban malami alhafiz ibn abdulbar annamari ya ambaci ijma'in malamai ala annal muqallida akan cewa wanda yake yin takalidanci laisa min ahalil ilmi shi baya cikin jerin jeren giyar malamai ma'abota ilimi fatafattan lihaza ka fahimci haka duk mutumin da addininsa baya yi da hujja ba zai iya kawo maka wannan abin da kuka gana yi saboda hadisi da ya inganta cikin Bukhari ko Muslim ko Abu Dawud ko Ibn Majah ko Musnad ko Mu'jam ko kaza ko kaza ba zai iya kawo ba ba zai iya maka hujja akan abin da ya aikata da wata aya cikin Alkur'ani ba kawai dai yaga ana yi shi ma yake yi muqallidi ne yana koyi da wani malami me hujjan malamin na yin abin shi ma bai sani ba tunda dai malamin sa ne yayi kuma ya ce ayi shi ma yana yi wannan baya zama malami kuma ba malami ba ne ko da an gan shi ya sha alkyabba ya sha rawani an gan shi da katon carbi to wannan baya nuna shi malami ne malami shine wanda yake yin iliminsa da dalili yake yin aiki da hujja an gane ko wannan shine abin da ibnu abdul bar ya faɗa cewa annal muqallida shi sa mai yin taqalidanci laisa min ahlil ilmi fatafattal li hadha قوله ولكن حدثنا ابن عباس to sai kuma shi malamin sa Sa'id bin Jubair yake so ya ƙara masa wani ilimin doriya akan wancan ilimin da ya samu na ainihin wato hadisin la ruqyata illa min ainin aw humma yace walakin haddathana ibnu abbas sai Sa'id bin Jubair yake cewa to amma ni kuma malami na Abdullahi dan Abbas ya zantar da mu wani hadisin wane ne ibn abbas huwa abdullahi ibn abbasin ibn abdulmuttalib shi ne abdullahi ɗan abbas ɗan abdulmuttalib ibn ammin nabi sallallahu alaihi wasallam ɗan babban manzan allah sallallahu alaihi wasallam da alahu wanda manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wa abdullahi ɗan abbas addu'a faƙala ya ce allahumma faqihuhu fid din ya allah ka fahimtar da shi addini shi yasa duk addinin da Abdullahi dan Abbas bai fahimce shi ba to ba addini bane addu'a annabi masa yace ya Allah fahimtar da shi addini da aka duk addinin da aka ce Abdullahi dan Abbas ba akan sa yake ba to ka guji wannan addinin wa allimhu ta'wila yace ya Allah ka sanar da shi fassara alqur'ani ka koma lamba ta biyu wannan magana Imam al-Bukhari ya kawo ta wannan hadisi fi iddati mawadi'a a wurare da dama min sahihihi a cikin sahihin littafinsa haka akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari a hadisi mai lamba ta 143 ya ruwaci wannan hadisin wa muslim da imam muslim hadisi na 2477 duna qaulihi amma banda fadin sa wa allimhu ta'wil fahiya inda ahmad wannan wa allimhu ta'wil ziyada ce wanda imam ahmad ya kawo ta fil musnad a cikin musnad ɗinsa hadisi na 2393 wasahahu kuma ya inganta wannan ziyara din bi tamamihi a wasahahu bi tamamihi albani rahimahullah Sheikh Nasiruddin Albani kuma ya inganta wannan hadisin hadda karashan sa wa allimhu ta'wila din fi sharhi tahawiyya fi sharhi tahawiyya a cikin sharhin al-aqidatu tahawiyya shafi na 180 wa qala al-ajluni al'ajiluni shi ne Ismail ibn Muhammad wanda ya rasu shekara ta 1162 al'ajiluni kenan Ismail ibn Muhammad fi kashful khafa cikin wani littafinsa kashful khafa wa muzilul ilbas shi ne sunan littafin kashful khafa wa muzilul ilbas a mujalladinsa na farko shafi na 220 ƙauluhu ya ce ƙalahu alaihi salatu wassalam libin Abbas manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan addu'a ga Abdullahi dan Abbas kama akhrajahu Ahmad kamar yadda Imam Ahmad ya fitar da shi wa Tabarani anhu lakin qala al-Hafiz ibn Hajar sai dai al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah ya ce ishtaharat hadhihi al-lafaza wannan lafazin ya shahara hatta nasabaha ba'dhum li sahihain saboda yanda wannan ziyada ta shahara wa allimhu ta'wila har wani daga cikin malamai ma yake nasabta ta zuwa ga sahihain Bukhari da Muslim wa lam yusib kuma kuskure yayi ba daidai bane bukhari bai kawo wannan ba haka imam muslim wa allimhu ta'wila wannan ziyada din imam al-bukhari da imam muslim bas kawo ta ba inta kaza fi najmi haka in ka koma cikin littafin an-najm wa fihi aidan na'am asul hadith a cikin an-najm yake ta eh wannan asalin hadithin thumma wato thumma al-bukhari wa tirmidhi an ibn abbas na'am asulul hadith asalin hadithin Allahumma faqihu fid din wannan Imam al-Bukhari Imam at-Tirmidhi duk sun ruwaice shi ko kuma asalin hadithin thumma al-Bukhari wa tirmidhi sannan Imam al-Bukhari da Imam at-Tirmidhi sun ruwaice shi an ibn Abbas daga Abdullahi dan Abbas kala yace dammanin Nabi sallallahu alaihi wasallam shine asalin hadithin an gane ko asalul hadith wato shine annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya rungume abdullahi dan abbas a kirjinsa mai albarka mai daraja wa qala sai ce allahumma allimhu alhikmata yace ya allah ka sanar da shi hikima wa fi riwayatin a wata riwaya thumma al-bukhari anhu allahumma allimhu alkitab ya allah ka sanar da shi alqur'ani wannan shine Abdullahi dan Abbas fa kana kadhalika kuma al'amarin ya kasance kamar yadda manzon Allah ya masa addu'a mata bi Ta'if Abdullahi dan Abbas ya rasu a garin Ta'ifa sanata 68 shekara ta 68 bayan hijira qala al-musannif rahimahullah a wato Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yake cewa fihi umqu ilmi salaf a cikin wannan zaka gane zurfin ilimin magabata liƙaulihi saboda faɗin sa'id bin jubair kad a hasana maninta ila ma sami'a duk wanda ya riko da abin da ya zo masa na ilimi kuma ya aiki da shi ya kyauta walakin kaza wa kaza sai dai kuma na ji ni kuma wani hadisin an ce kaza da kaza kaga bai kalubalance shi wa aina kaji wannan magana taka ba ƙarya ne kamar yanda yanzu muka zama malaman social media mutum ya kawo magana ba tare da ka bi hujjojinsa ba kawai ka zo ka ƙaryata shi na fata an gane kaga shi da ya ji wani hadisin da ya kawo masa sai ce kad a hasana maninta ha ila ma sami'a walakin sai dai kuma sai ce kuma haddathana wato ibnu abbas sai shi kuma yace to ni kuma akwai wani hadisin da abdullahi dan abbas mu kuma ya karantar da mu fa ulima anna al hadith al awwal la yukhalifu al thani anan ne za a fahimci cewa ashe hadisin farko baya saba wa hadisi na biyu hadisin farko wancan la ruqyata illa min ainin aw humma to bai ci karo da hadisi na biyu ba wanda Abdullahi dan Abbas shi kuma ya ruwaito qauluhu ga lafazin hadisin uridat alayya al-umam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwayar Abdullahi dan Abbas sai ce an bujuro min da al'ummomi wa fi wa fi Tirmidhi wa Nasa'i a ruwayar Tirmidhi da Nisa'i min riwayati wato min riwayati abu sarabin al-qasim a ruwayar abu sarabin al-qasim an hussein bin abdurrahman anna zalika an ce wannan abu ya faru ne lailatul isra daren da aka yi isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallam shine aka dinga nuna musu al'ummomi kamar a majigi haka ko abin nan aka dinga ai wannan sai ga wani annabin ya taho ya ce ai wannan annabuwa ne kenan ya ganshi da mutanen da basu wuce mutum goma ba basu kai goma ba ma wani annabin ya ganshi ya zo wuce ya ce ai wannan annabuwa ne ne da mutane basu fi guda biyu ba wani annabin da mutum daya wani annabin ma ba kowa ta tare da shi ya ce yana nan sai aka nuna masa wata jama'a mai yawa sai ya ɗauka al'ummarsa ce sai aka ce wannan musa kenan da shi da al'ummarsa sai aka sake duba na sake duba sai ga wata jama'a mai yawa sai aka ce to wannan ita ce al'ummaka kuma Allah ya yi wa al'ummaka wata albarka a cikin su akwai mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba to an ce wannan mas'ala wannan nuna wa annabi da aka yi al'ummomi na annabawa an yi ne a daren isra'i alal hafizu alhafiz ibnu hajar al-asqalani yake cewa fa in kana zalika mahfuzan kana fihi quwwatun liman dhahaba ila ta'addudil isra idan wannan magana ta inganta cewa an nuna wa annabi al'ummomi a daren Isra'i, in har hakan ya tabbata, kana fihi kuwatun to akwai hujja mai ƙarfi liman zahaba ga waɗanda malaman da suka tafi ila ta'addudul Isra'i zuwa ga cewa Isra'in da aka yi da annabi ba sau ɗaya ba ne. Akwai malaman da suke ganin ba sau ɗaya aka yi Isra'i da annabi ba. wa annahu waqa bil madinati banda wanda aka yi da shi lokacin yana makka akwai malaman da suke da fahimtar an kuma yin isra'i da annabi bayan ya koma madina aidan qultu sai na ce wa fi hadha nazarun gaskiya cikin wannan magana cewa isra'i ba sau ɗaya bane an maimaita shi akwai abun duba a ciki ko malam ba ta ɗaya fi qurratul uyun fallahu a'lamu mata uridat Allah shi ne ya fi sanin yaushe ne aka bujiro wa annabi sallallahu Alaihi wasallam al'ummomi, Allah shi ya fi sanin yaushe ne. Wa arduha anna Allah tabaraka wa ta'ala arahu mithalaha idza ja'atil anbiya'u wa man tabi'ahum. Wa arduha nuna masan da aka yi anna Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala arahu ya nuna wa annabi mithalaha misalin wa'yancan al'ummomin. ja'atil anbiya waɗanda annabawa suka zo daban-daban wa man tabi'ahum da waɗanda suke biye da su faman naja bil imani billah duk wanda ya tsira ta hanyar imaninsa da Allah wa ma ba'atha bihi anbiya'ahu da abinda Allah ya aiko annabawansa da shi wa rusulahu da manzanninsa min dinihi na addininsa allazi shara'ahu lahum wanda ya shar'anta musu wa huwa ibadatuhu wanda addinin shine bautata masa wahadahu shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya wa tarku ibadati ma siwa da barin bautar wani wanda ba shi ba wal akhadhu bima amarahum bihi kuma mutun yayi riko da abinda manzanni ko annaba suka yi umarni da shi wa tarku ma nahahum anhu ya kuma bar abin da suka hana kama ƙala ta'ala an ƙaumi Nuhin, kamar yadda Allah ta'ala ya ba da labari game da mutanen annabi Nuh, ƙala ya ce, Ya ƙaumi inni lakum nadhirun mubin, an ibudullaha wattaquhu wa ati'un. Annabi Nuh yake cewa ya ƙaumi ya ku mutane na, inni lakum nadhirun mubin, ni mai gargaɗi ne mai bayyanar da gargaɗi a gare ku, an ibudullaha ku bauta wa Allah wattaquhu ku kiyaye dokokinsa wa adi'un ni kuma ku yi mun biyayya suratu nuh aya ta biyu da ta uku fa ibadatuhu da aka bautar Allah wa tauhiduhu da kadaita shi wa da'atuhu da yi masa da'a bimtisali ma amarahum bihi ta hanyar aiwatar da abin da ya umarce su da shi wa tarki ma nahahum an da kuma barin abin da ya hane su da shi wa da'ati rasulihi da yi wa manzansa da'a hadha huwa dinu wannan shine addini din mai san addini wannan shine addini Allah yi ubada illallah kar a bautata wa kowa sai Allah wa Allah yi ubada Allah kar kuma a bauta wa Allah illa bima shara'a sai da abinda Allah ya shar'anta a bautata masa fi'ilan wa tarkan wajen aiwatarwa wa tarkan da kuma bari ma'ana wajen yi da kuma bari wa an yi ƙaddama ɗa'atu rasulihi kuma a gabatar da biyayya ga manzansa alama yuhibbuhu bisa ga abin da shi mutum yake so wa ya hawahu ko kuma zuciyarsa take so ma'ana gabatar da biyayyarka ga manzan Allah fiye da abin da ranka yake so an gane ko? da haka kenan wannan magana cewa an yi isra'i fiye da sau biyu fiye da sau ɗaya wannan magana akwai abin duba a cikinta auluhu fara'aitun nabiyya wa, wa to lokaci yayi to an ce lokaci yayi insha Allah sai mu tashi qauluhu fara'aitun nabiyya abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh